الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin amincewarsa da yardarsa ya kama wannan lokaci cikin ƙoshin lafiya kuma ya ba mu damar mu tattaru a wannan masallaci mai albarka da aka sani da sunan masallacin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da ke cikin wannan gari na damagaran a yau 31 ga watan sha biyu miladiyya haihuwar annabi isa shekara biyu da shekara 20 yau ne rana ta ƙarshe ko lokaci na ƙarshe na wannan shekara ta demil ba a wancan sati mun kwana akan aya ta 45 a suratul an kabuki hijira yau muna nawa da watan 16 ga watan biyar jimadar ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1442 mun kwana a aya ta 45 a suratul ankabuti yau za mu tashi aya ta 46 a cikin wannan sura mai albarka suratul ankabuti kuma za mu tashi daidai kan hizib wanda daga nan idan ka koma bakara kana da hizib 40 daidai idan kuma za ka je nasi kana da izin 20 daidai kenan kama an kasa alkur'ani uku an ɗauki biyu sauran kashi na ƙarshe a cikin uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa la tujadilu ahli kitabi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa la tujadilu ahli kitabi illa التي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون الله سبحانه وتعالى كتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب karfi tsaya kuna jayayya da ku da yahudu da nasara ana gardamar addini illa billati hiya ahsan sai dai jayayya mafi kyau Allah ce illal ladina zalamu sai dai wanda suke azzalimai daga cikin su su kan ba magana a tsaye ana jayayya da su za a kafa musu hujja wa qulu ku ce musu amanna billazi unzila ilaina mun yi imani da abin nan da aka sabkar gare mu wa unzila ilaikum mun yi imani da abin da aka sabkar ma annabi Musa da annabi Isa wanda yake shine na gaskiya ba ragi ba tsari kan ku shigar da bannaku na haƙiƙan mun yi imani da shi wa ilahuna abin bautan mu mu musulmi wa ilahukum da abin bautar ku ku kiristoci da yahudawa wahidun abin bauta ne daya domin Allahn da yake abin bautar annabi Musa shine Allahn abin bautar annabi Isa shine kuma abin bautar annabi Muhammad su babu wata matsalar jayayya tsakankanin su sai dai mabiya su jayayya wani han mu musulmi lahu ga Allah muslimuna muke miƙa wuya mun sallama ma Allah duk dokar da ya aza mana mun karbe ta in ta mai aiki ce za mu yi in ta an hana mu ce mun hannu wato imamu kata da wani daga cikin malaman tafsiri suna cewa hadihil aya wannan aya mansukhatun an shafe ta tana daga cikin ayoyin da aka shahe aiki da hukuncin me yasa aka shahe ta an shahe ta bi ayatul saifi da ayar da ubangiji yace a yaƙi yahudawa قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتى الجزية عن يد وهم ساجرون Allah ce ku yaƙi waɗanda ba su yi ba imani da Allah, ku yaƙi waɗanda ba su yi ba imani da annabawan Allah, ku yaƙi waɗanda in son za su yi addini, he su yi addinin, suna addinin amma na ƙarya, na ɓanna, wanda su suka tsara ba kansu shi ba wanda Allah ya aiko annaba da shi ba abinda annabawa suka zo da shi sai suka canza shi suka shigar da wata shegantaka su ciki suka rage wani abu suka ƙara wani abu kaga ya tashi daga zama addinin Allah ya koma addinin san zuciya to waɗannan ku yaƙe su hatta yi utul jizyata in kaga an zamna da su hede in sun yarda sun zama kaskantattu za su rinka bada karo an yadin kowa ya kawo nashi misali in gida da mutum goma kowa an aza mishi karo to idan za ka zo ka ba da karan ka ba musulmi babanka ba zai aiko ka ba kai ɗan a'a he ka zo da kanka kuma uban ya zo da kanshi ƙane ya zo da kanshi wa ya zo da kanshi kowa ba a wakilci kai za ka zo da kanka kuma in ka zo kudin haka za ka musu ka yi haka ba wai haka za ka miƙa ba a'a haka za ka yi sai a sa hannu a ɗauka saboda mai ƙa'idar yadda uliya khairun min yadda sufula domin in kai kai haka musulmi ya haka ya meƙa kaga hannunka ne a sama kuma manzo Allah ce hannun da ke sama mai miƙawa ya yi zama alkhairi da hannun da ya zama wannan tuhon rogo ya buɗe aka zuba mashi tun da ba sadaka ba ce za su bada ba kyauta ba ce ƙasƙanci ne suka sahon shi kansu da wannan dukiya in suka zo jika ɗari ce jika hamsin ce haka za su yi sai a ɗauka a hannun wannan ayayi aka ce ita ce kaga ta soke wannan a faɗar waɗannan malamai irin su imamu katada wa gairi wahidin da wani daga cikinsu ban da shi ɗin walam ya buƙa ma'ahun wannan hidalatun sai ce don haka ba a buƙatar wata jayayya wani muƙabala ta addini tsakankaninmu da yahudawa wa inna ma kawai abin da yake tsakankaninmu da su huwal islam ko dai su miƙa wuya su musulunta awul jizya ko su ba da karo awul saifi ko kuma a fafata mai ƙarhi mai gaskiya ɗauki gaske shi wannan shi kaɗai ya rage wa ƙara al'akharuna amma wasu daga cikin malamai na tafsiri banda waɗannan mun ji maganganun waɗannan abinda suka faɗa ko sai suka ce bal ba haka ba ne hiya baƙiyatun ita wannan aya tana nan muhukamatun hukuncinta yana nan liman aradar istibsari minhum duk wanda yake buƙatar a wayan mai da kai daga cikin yahudawa mutum ne yana addinin kiristanci yana addinin yahudanci a iya rayuwar shi labari ne yake ji na musulunci bai san ba musulmi bai gaba musulmi kuma inda labarin yake kai mishi makiyan musulmi ne suke zuwa da labarin labarin zai zama na gaskiya kamar yanzu kana nan da magaran wani mutum yana agadas sai labarin shi yake zo maka baka gan shi ba bai gan ka ba baka san shi ba bai san ka ba amma sunan shi da labarin shi ya zo maka amma makiyin shi da ke gaba da shi a agadas shi ya zo nan ya ce maka akwai wani mutum a garin mu sunan shi ware zai faɗi abin kirkin shi ko zai faɗe ko zai bata shi ne to duk waɗanda suka tashi a garuruwansu su ba musulmi ba ne uwayensu kafirai ne kakanninsu kafirai ne gwamnatocinsu kafirai ne makwabtansu ma kafirai ne labarin da yake zuwa musu na addini daga kafiri ne yake zuwa makiyin annabi muhammad da haka zai ba da mummunan labari ne ya ce wani mutum ne ya ce shi annabi ne ya rika kashe mutane ya tara wasu ana ce sahabban shi suna yanka mutane suna yanke hannun mutane suka kwace duke mutane haka za ka je labarin daga labarin an kashe sai an yanka shi kullum labari a wurin bature na musulmi kashewa ce amma kaga ai ba shi bane asalin musulunci musulunci da yazo ba shi ya raba rigingimun duniya ba ma gaba da to kaga in labari ya zo maka daga wurin maki kai baka sani ba yanzu sai Allah ya kaka alaka da wani mutum malami musulmi sai wannan mutumin yana mishi kallon dan ta'adda to ai ba fada shi ba za ka yi ka gasganta abin da yake zato madadin ya ka mashi keta ko ka mai wulakanci sai ka mai abin kirki sai ce ah wani mutum an ce ni a yadda aka gaya mini da mun haɗu zai ɗaga bindiga ya halbe ni ko ya kashe ni ga kuma ya sabke ni ya bani abinci yana tarayya ta kuna haka sai rika bujuro maka da zantuttuka na rayuwar duniya yana tsoron addininka kuna ɗan tattauna ha kai kan addini sai to wannan an yarda ka tattauna da shi ya faɗi abin da ya fahimta na addinin shi ya faɗi matsalar da yake ta hana shi shiga musulunci abin da yake jin tsoro labarin da aka bashi kallon da yake maka na kai kabiri ne kai maketaci ne kai mai son kisan mutane ne tunda haka ka gaya mai ko yau ne kuka gamu to sai ya faɗi dalilin sai ka warware mishi wannan matsalai to kaga jayayya ce kuka yi amma ta ne ta fahimta don haka kowane ne bai san ka ba kai kana son ka karantar da addini wani makiyinka ya je ya ce kai makiyin annabi muhammad ne to mutanen da suke kallon ka labari ya ka masa an ce na makiyin annabi ne wa zai so makiyin annabi shi ne ba da labarin kai makiyinka ne kasuwar shi ce ka taba hanyar samun kudin shi da girman shi da ka taba da ya tahi dan ya sa aƙiƙa ka a saurare ka a saurare ya ce baka san annabi muhammad ka gaya maka yarhen siyasa to yanzu in ka je wurin wancan mabiya wancan mutanen da ba su san ka ba suka ji labarin ka a wurin makiyinka to za ku tsaya ne ku tattauna da su abinda ba su gane ba su gane to wannan shine illal ladhi wannan illa billati hi ahsan ita ce jayayya wadda an yarda da haka ka kira shi da hikima ka nuna mishi girman Allah ka nuna mishi kadaitaka zatin ubangiji ka nuna mishi gaskiyar musulunci da adalcin musulunci shine Allah yake cewa ud'u wannan ud'u ila rabbika wani ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana kai kira zuwa ga addinin Allah mahaliccinka bil hikmati da hikima me hikima maganar da zaka dace kama mutum bayanin da zai gamsu gaskiya ce ake gaya mishi ba ana san a ci mai mutunci bane wal mau'izatil hasana da wa'azi kyakkyawa wa'azin da zai nuna tsantsar girman Allah da kaɗaitakar Ubangiji da gaskiyar annabawa, wajadilhum billati hiya ahsan idan aka samu wani shi kuma yana so ya wannan shi kuma ka yi jayayya da shi da abin da ya yi yake mai kyau. Malamai suka ce a nan kaga an raba wa'azi kala uku. Akwai wanda yake shi jahili ne, bai san addini ba kwata-kwata kuma ya yarda bai sani ba. malamai duk inda ya ga malami ba ruwan shi da wancan malamin dan ina ne waye malami a wurin shi malami ne yana so ya ji kawai abu ya dauki na fahimta ya bar wanda bai iya ba ko to wannan in ka ganshi zaka tsaya ne ka ka ilmantar da shi ta hanyar girman Allah ka bambanta mashi yadda Allah ya ɗaukaka yadda Allah ya cancanta da bauta yadda musulunci ya zama addinin gaskiya yadda adalcin musulunci yake kenan za ka mashi wa'azi da ayoyin Allah kauniya da shari'iyya ya kalli halitta shi ya kalli halitta ƙasa ya kalli kaza ya kalli kaza mai kula da haka shine Allah shine abin bauta ta ni da kai kaga wannan wa'azi ne zaka mishi na biyu bayan ka wal mau'izat da hasa sai ka mishi wa'azi mai kyau ka sanar da shi abubuwan da zai karu da abubuwan da in yi zai kauce ma haɗari a rayuwar shi ta duniyar lahira na uku wancan da za a ma mawuzatul hasana mutumin da yana cikin addinin amma na dan shakka shakka to yake da sai a karantar da shi nassoshi da za su karfafa shi shi wancan wa'azi aka mishi da ayoyi kauniya halittar samai halittar ƙasa yadda Allah ya shimfiɗa ruwa da kaza da kaza kaga dole ya gane Allah ne kadai yake wannan to shi kuma wannan yana cikin addinin amma na da wani dan kura to sai a jayo mishi nassoshin alqur'ani da hadisai annabi ya ce kaza annabi ya yi kaza sahabbai sun yi kaza daman ya san su yara da su kaga amma ba a bashi ba cikakken labari akan su to sai ka bashi labari ka dora shi akan hanya annabi da sahabbai sai malami yanzu wannan malami ne mai ilimi ya san hadisi ya san qur'ani ya san kaza ya san kaza kamar yadda malaman yahuda sun san kaza sun san kaza sun san kaza amma ya dan ratse daga hanya yana shan gwanda ya tara jahilai yana ci da su ko ya nada kanshi a wani waliyi waliya ta karba kuɗi yana ta danna haƙoƙin mutane yana ta kaza na ta kaza kaga wa'adin da zaka ma wancan na ɗayan da wannan na bin ba ilhi ba zaka mishi saboda shi kokari zai yi ya ga yayi amfani da ƙarhin ilimin shi ya turmushe ka ya tona ma asiri ya ce kai ba baka ma san komi ba ko kuma a'a in ka san komin ba yahude ne kai sai ya yahudantar da kai ya kafirtar da kai dan ya gina jahilai bisa abin da suke tara mai dukiya to shi wannan ba wani Allah ya yi kaza ya ce Allah ka dubi halitta Allah ka a daman ya san su yanzu sai ku zo makabila kai tsaye kaza da kake kai ka sani aya ta ce kaza annabi yana kaza kana kaza jama'a ku kalli wannan mutumin ku auna shi kun yarda da annan Muhammadu eh duka kwari yarda na mudu to wannan malamin ya ce na Allah ne eh idan an zo an ka kudin sadaka ya danke yayi waso so annabi Muhammadu yana haka dole sai da bai yi to yanzu shine na kirki ko annabi Muhammadu a shi azzalimi ne kaga yanzu wannan da aikin shi za a tsaya wannan a sa na soshin Qur'ani da hadisi da aikin da yake da yadda ya saba ma annabi da kin shi ga sunna da kawan shi kan bid'a da yadda ya gina kai shi yana ƙarya ka huto hili ka nuna musu hamugu ne su gane azzalimi ne raba su da Allah zai yi ya kai su suna bautar banza suna yana cin kuɗin su kuma su basu ba Allah ba basu tara dukiya ba kar su dauke shi a wani waliyi mai daraja shaki ne mugu in ya gane ya ta rage ma in bai gane ba he ka janye talakawan he su bar shi daya ya zaman to yayi nan ba ba ba shi ba amunan mun gane ya je ta hannu an zaman fasa to he ga yana je ya dan raba wani ana daman ya sani he ga ana raba ana haka da shi amma in dai da mabiya jahilai to bai yin baya kuma wannan za ku kalla a da magana malaman da duk karkato ake harkoki yanzu ai kaga sai sun wani abubuwa na sunna da da suna ya kasa ba sun dawo ba yo ai jama'a aka kwashe ko da aka kwashe jama'i kace to ni ba dai tunda dama malami ne ya ce duk wanda ya bude makarantar mata dan wuta ne kafiri ne aka kwashe matan da suke zuwa da wurin su shi ya yarda in an tara mata su ɗari ka shiga namiji ɗaya shiga ya karantar da su ya ce kahurci ne amma shi kuma ya ja matan mutum shiga shiga ɗaki yana mata rubutu daga shi sai ita nan ba kahurci ba ne amma in sun yi karatu kahurci ne ya yarda maka iya ta masa kalangu ana zagaya suna rawa ba kafirci bane amma karantar da su su san sallah wannan kafirci ne to yanzu da aka zo aka ja aka ja ya ja aka ja matan suka tafi karatun suka kyale shi mabiyan suka tafi karatun suka kyale shi ma sai ya bude makarantar matan daman ya sani yanzu din ja shi akai kun gane illa billati hi asan sai wanda illa alladina zalamu minhu sai dai waɗanda suke azzalimai daga cikin wanda su me zalimci anan waɗanda sun san gaskiya amma suna jayayya da gaskiya da gangan kamar da 'yan shi'a suke kamar yadda ƙadariya ba ƙadiriya ba ƙadariya suke yi kamar yadda murji'a suke yi kamar yadda jihamiya suke yi kamar yadda rawafida suke yi kamar yadda dai manya-manyan gulungurin ɗin 'yan bidi'a da suke kaga mutum yana jayayya da gangan da ilimi yana ɓatar da mutane to shi wannan ba za a tsaya saurare shi ba za a tsaya a mai kafi wa'adi mai kai ne a nuna ma mutane hadarin shi a nuna ma mutane yaudara shi da zaman shi mutumin banza don mi don kai ya cuci al'umma da sunan addini amma jahili komun kudin shi komun wanda yi tunda bai ba malami bane to za a mace tunda ga fir'auna kafiri ne Allah amma yake cewa annabi Musa da annabi Haruna wa faqula lahu qawlan layyina dan kun je ku mishi wa'azi mai sauki mai sanyi to irin waɗannan azzaluman ko faɗa ya kamata ya kama sai a yi ai annabawa in suka zo suka yi wa'adi suka yi wa'adi suka faɗi gaskiya ta bambanta ai akwai wanda da gangan sun san gaskiya suke wannan ko shi yasa Allah ke cewa wala qad arsalna rusulana bil bayyinati haqiqa mun aiko annabawan mu da bayyinat hujjoji mu'jiza ayoyi da aka ba su suke nuna daga Allah ne wa anzalna ma'ahumul kitaba kuma muka sabkar ma wannan annabawan littafi wal mizan da kuma mizani na shari'a da za a auna da kanka in ka duba ka san gaskiya ka san ƙarya li yaquman nasu li yaquman nasu bil qisti dan ama mutane adalci a tsaida adalci tsakankanin mutane wa anzalna al hadida kuma sai Allah sabkar da hukuncin yaki nan ba wai an sabko da ƙarhe bane da kamar da aka zama da Qur'ani hukuncin a ya amfani da yaƙi idan mutum ya zo da ganganci musulunci ba ɗan ƙauye bane idan ka taɓa mutane sai a taɓa ka in ka ɗauko gora a ɗauko gora in ka ce a zamna lahiya a zamna lahiya kuma wannan shine ka'idar duniya ba wani mutum da ɗan adam ba a zamna da shi sai ya san kana da ƙarfi idan ba ku manta ba da lokacin da duk wanda suka karanta geography suka karanta suka yi lakwala sun san tarihin ƙasar Pakistan da India. Ba ƙasa ɗaya bace? Lokacin duka tattare Ingila ta haɗu ta musu mulki mallaka ko? Da aka ba su mulkinsu ‘yancin kansu a haɗa aka ba su ‘yancin kansu. Daga baya Pakistan ya ta ɓalle ta huta daga gehe ta yi ƙasar kanta ko? To wannan ƙasai Indiya duk wata biyu uku sai Indiya ta kai mata hari. Saboda Indiya ta mallaki makamin nukiliya. sai ta kai ma Pakistan hari sai Abdulrahman Khan masanin nukiliyar Pakistan shi ma sai ya ma Pakistan nukiliya yanzu da kankanin da India an daina kai hari sai dai ayi zance ayi fadan baki nama kaza nama kaza saboda abin da ya sanya ka mallaki nukiliya na mallaka in ka taba ni zan taba ka bugadin mu mutu yara su hau gadon sai ka ce to bari in kyale ka dan ka a mutu yanzu kaga ko america ko wannan batta fada wannan batta fadawa batta fada pakistan saboda america tana da nukiliya pakistan tana da nukiliya in kika taba ni zan taba ki to shikenan tunda kana da ƙarya da ƙarya mu yi abu ta mu zamana lahiya mu ci kananan talakawa yanzu duk wanda bai da nukiliya shi kar yayi shi ake ɗora ma kaza ake haka nan ne ko to ka'idar duniya haka yasa Allah ya sabkar ma annabawa hukuncin yin yaki idan hali ya kama fihi ba'asun shadidun a cikin wannan makami kwa akwai tsanani akwai yaki mai tsanani akwai wannan za a iya kashewa za a iya kaza an gane ko illal ladina zalamu minhum sai dai waɗanda suke azzalumai cikin su ahlul harbi waɗanda suke ake yaƙi da su wamtana aminhum min ada'il jizya wanda suka hana suka kiyasa ba da jizya su za a yake su wa qulu ku muslimi ku ce musu amanna mun yi imani billazi unzila ilaina da abin nan da aka sabkar mana na alqur'ani da sunnar manzon Allah mun yi imani haƙan gaskiya ne ba mu ƙaryata komai daga cikin abin da aka sabkar mana wa unzila ilaikum mun yi imani da abin da aka sabkar muku na attaura da injilar da aka ba Musa da injilar da aka ba Isa amma mun yi imani ne da abin da yake na gaskiya cikinta wanda kuka jirkita kuka sa ƙarya shi wannan ba mu yarda ba da shi shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadhibuhum kar ku ƙaryata ahli kitabi in suka ba da wani labari kuma kar ku ce ƙarya ne kar ku ce gaskiya ne labarin da ƙur'ani bai huto ba yayi bayani labarin da hadisi bai huto ba yayi bayani kar ku ƙaryata kar ku ce gaskiya ne misali wan inni wajadtu mar'atan tamlikuhum na tar da wata mata tana mulkin su me sunan wannan matai eh balkisu ake cewa bilkisu ko haka ake cewa to babu hadisi ba aya bane ba Allah bane hudi ba manzo Allah bane daga ahli kita daga yahuda aka samu labarin sunanta Qur'ani bai ce ba ba shi bane sunanta kun bai hudi ba sunanta to yanzu mu- in bilkisu ce to in ba bilkisu ba ce to ba mu yarda ba ba mu karyata ba saboda wani abu ne wanda ni Qur'ani bai ce ba eh bai ce ba a'a cewa sunanta bilkisu ba inda Allah faɗi kawai hita wata mace to irin waɗannan akwai shi da dama in suka faɗi irin wannan amma abinda suka faɗa sai aga ƙwar'ani ya ce ƙarya ne, to kai ne ka ce ƙarya ne kamar misali isa ɗan allah ne ka ce ƙarya ne saboda me kana da ayat da allah ce bai da da kai tsaye daga mutum ya daga ce ƙarya kake kwarai ko mun zo in fafuro ma zo dattijo yana dan ce in yi maka ce ƙarya ce kake yi me ya sanya saboda Allah ya ce ƙarya kake ba ka da shakka Allah wannan kaga kenan ku ce mun yi imani da abin da aka sabkar mana mun yi imani da abin da aka sabkar mu wa ilahuna Allahn da muke bauta ma shine Allah ne kwaya daya shine Allahn farko shine Allahn karshe ba wani Allahn da za a yi in ba shi ba wa ilahukum kuma shine abin bauta ku dama abin bauta ɗaya ne in ma ka kawo wani kana bauta mishi wanda ka kaɗin ƙarya ne kai ma da kake bauta mishi ƙarya ce kake da haka na gaskiyar da ɗaya ne wani hannu kuma mu musulmi lahu ga wannan abin bautar kwaya ɗaya wanda shi annabi ibrahim ya bauta ma shi annabi nuhu ya bauta ma shi musa ya bauta ma shi hudu ya bauta ma shi isa ya bauta ma shi annabi muhammadu ya bauta ma shi suka kira a bauta ma to mu wannan allah gare shi muka miƙa wuyanmu duk dokar shi ta mu daɗi mun karɓa ta saba mana ban mu santa mun karɓa don wanda muka sallama ya ce a yi ko ban mu so ya biyi duk sanyin asuba dole ka yi alwala ka ta yi masallaci saboda me mun miƙa wuya ga wanda ya ce mai sallah kana yin barci yana da daɗi ga sanyi ana yi he ka yi alwala ka ta yi masallaci azumi ya zo tsakiyar zahira na tsakiyar me tsakiyar abri ga zahi ga kaza ruwan jiki ya kusa karewa dole ka ɗauki azumi dole ka kai azumi don Allah ya ce kai bakkashin daɗin shi ga ruwa mai sanyi ga abinci amma tun da Allah ya ce ai dole ka yi ga giya ga mata na zina Allah ya ce kar ka yi ga halin yi ga yarinta ga kuɗi ga gidan da za a yi Allah ya hana ka ga amma kana da sha'awa sai ka haƙura ka bari saboda mu ne wa nahanu lahu muslimuna mun miƙa wuya ga Allah ban mu da sha ai Allah ba zai ce ba kar ku yi Allah ba zai ce ba ku yi mu ki gaskiya
Allah sa mu gane sai Allah yake cewa mi وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون Allah ya ce wa kazalika kamar haka dai anzalna ilaikal kitabu kitaba muka sabkar maka da alkitaba littahi na alqur'ani gare ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fallazina atainahumul kitaba waɗannan da muka ba su littahi kafin zuwanka yu'minuna bihi sun yi imani da wannan alqur'anin da muka baka wa min ha'ula'i daga waɗannan ma na tare da kai laraba wannan wasu daga cikinsu man yu'minu bihi akwai wanda yake imani da shi wa ma yajhadu bi ayatina babu wanda zai tsaya yana jayayya da da, da, da alqur'ani da littafin Allah da ayoyin Allah illa al-kafiruna sai kafiri qur'ani yace a a mutun yazo rika cewa eh eh an yi to ba mai daurewa yayin wannan rishin kunya eh kafiri in gaga mutum ƙur'ani ya hana yana ta ƙoƙarin ba wai yin ba ƙur'ani ya iya hanawa ka yi a matsayin sabo amma ka rinka yaƙan wanda bai yi to wannan alama ce ta kafirci ka rinka halatta yin kana faɗa da wanda ba su yi kana girmama masu yi har kana kyauta gare su irin yadda ƙungiyoyin duniya suke yi yanzu sai su yi kyauta ga 'yan daudu ga karuwai amma su hana aure a to wannan kai tsaye da ka kahurci kahurci ne dake wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun shi yasa imam jarir dabari yake cewa Allah yana fada kama anzalna anzalna al-kitaba ala man qablika kamar yadda muka sarkar da littafi ko littattafai akan waɗanda suka gabace ka na annabawa ya muhammad ya kai annabi muhammad minar rusuli ne daga annabawa manzanni kazalika haka na andalna ilayka hadal kitab kai ma haka muka sarkar maka da wannan littafin ai zuwa da littafi ba annabi muhammad ne na farko ba daman duk annabin da yazo da littafi yazo to meye abin mamaki mutane sun sha zawa su ce annabawa ne ayi gardama da su wanda suka basu gardama Allah ya kashe su ya nuna waɗannan annabawan gaskiya ne daga baya a yarda annabawa ne bayan wancan sun mutu to idan wani ya zo daga baya shi ma ce annabi ne ba tare da Allah ya ce rihe annabta meye abin mamaki meye abin shayayya haka muka sabkar maka wallazi wato wanda ya kasance wa hadha alladhi qalahu wanda wato fallazina atainahu alkitaba kai waɗanda muka ba su littafi alladina akhaduhu wanda suka rike littafin su cikin yahudi da nasara fatuluhu suka karanta shi suka yi aiki da shi haqqa tilawatihi gaskiyar karatun abinda suka karanta shi suka yi aiki ba canji ba ƙari ba ragi duk wanda ya haka cikin yahudawa ko cikin kiristoci inda ya karanta alqur'ani wannan littafin a taura daidai yayi aiki da shi daidai min al-ahbari na daga al'ahabar jam'i ne na rahib hum ulama su ne malamai na ahli kitabi tsarkakakku misali ka abdullahi bin salam wa suleiman al-farisi kama abdullahi bin salam da suleiman al-farisi da wasu ma masu kama da su yu'minuna bihi sun yi imani da alqur'ani saboda haka suka ji an faɗa a cikin attaura haka suka ji an faɗa a cikin injila haka kuma annabi ya zo da shi daidai dole sun yarda sun miƙa wuya in ka ga mutum yana bai yahudi ya karanta a taura bai ba imani da annan muhammadu a tauran malukonsa kai na kashi ya mata bai karanta ta ba daidai bai yi aiki da ita ba daidai bai bi dokokinta ba san zuciya shi yasa da haka tunda san zuciya ne ba yadda za a yi daidai da gaskiya yo in han mai bin san zuciya yayi daidai da qur'ani qur'ani ya zama san zuciya kenan alamar wannan qur'ani gaskiya ne mugun garin ku ya ga gane sunna duk wanda kaga ya gaza gane sunna a koma ka tsaya ka bi tarihi a hankali zaka ji wani tsohon lalatacce ne wanda a yau din ma lalatacce ne ga tsananin zalunci ga kaza ga kaza ga kiuya a addini ga yaudara ga cutar yan uwan shi ga rishin ba uwaye haƙƙin su ga danna haƙoƙin mutane ga rishin duk wani lalata zaka ga ya tattara ta da haka dole ya raka ya sunna amma komin lalatan mutum sanda ya yi nadama ya ga wannan lalata ya lalata ce ya barta za ka yana kusan da sani amma haga mutum ba a yi da abin da wannan wanda yake ki sai sunna to wallahi in ka tsaya kai nazari tantiri ne a inda yake in malami ne za ka gani ka tsaya ka bi malancin ɗaya bayan ɗaya za ka ga wannan malancin da bai zama malamin ba ma da ya fi dama dama don ɗabi'a shi ɗaya da makaɗa kazan shi makaɗa kazan da makaɗa suke shi mawaƙi abin da bai so in yana ma wani mai kuɗi ko mai mulki waka to bai san a samu wani mawaƙin kuma ya ma wannan mawaƙi wannan mai kuɗin nashi waka in ma kai wani mawaƙi kama nan mai kuɗin nashi waka to ya zama to waka ta ka bar daɗi baka iya ba to he shi daɗi shi yasa kake ga mawaka in suka taru su 500 to ba wanda ya rike dan shi saboda su gaba su a hili take in kana ma sarki waka to ba wani mawaki da zo wurin shi in ka ga mawaki ya zo wurin wannan sarkin naka ka bar shi to hin karhin ka yayi shi kuma da ya zo wa yake kallo waye mawaki babban mawakin wannan sarkin to ya danne shi ya ture shi in ma tsahi za a iya kashe shi ko ya gama su rigima shi yasa kake ga wannan mawaki shi wannan wannan ya wannan din wannan haka zaka ji alai in kuka lura ai ko a waka shata ya faɗa haka yana cewa sai biki yayi biki na mai arziki sai in yi shiru ban zo ba sai mawaka sun taliban nan sun ɗauka kowa ya lissafa abin da zai samu ya ce hela asar mai sanyi sun saki jiki daga can hega shata ya ce to mai karɓiya duka yago kaga ba mai samun komi ke da shi ya sanya duk in haka mawaka suke to in kaga malami ma in yana da wani attajiri ko da sarki to ba abin da zai yi in ya ga wannan sarkin da wani malami kokari zai ya raba su ko ya ma malamin sharri ko ya koma yana jifa ko ya to da Allah mai mace da baki idan kai sallah kake koya mishi wannan sallah ke koya mishi kun yi wannan gabai umarnin shi kake da ya gaskiya ya adalci ya rike talakawa da amana kar ya ci dukiyarsu wancan shi ma haka yake mishi kun yi wannan gabai abin da ya sa ya gace kake kana wuce ka huta da shiga daji yi raya baka san wanda zai zo shi ma ya ga kai ya gidewa ka rasa to kaga wannan in kaga malami yana gaba da sunna zaka same shi azzalimi ne in ka dauki duk wannan malamin suke dukkan su bitari ba tambayi za ga makwabcin shi bai zama da shi lahiya makwabcin shi fa da ya san ya karanta hadisi haƙƙin makwabci akan makwabci to kuma shine abokin gaba shi Allah ta'ala sabu da dan haka in ka ga mutum bai ba gaskiya to littafi ne bai karanta ba daidai wa min haula'i daga cikin waɗannan ya'ani al-arab min al-quraish wa ghairihim larabawa na qurayshawa da ma wasu wanda ba su ba ana samun wanda ya imani da al-qur'ani wa ma yajhadu bi ayatina babu mai ƙaryata ayo wa ma yukaddimu biha babu mai ƙaryata wannan ayoyi namu wa yajhadu haqqan yayi jayayya da abin haƙiƙanin jayayya illa al-kafiruna sai kafiri sai Allah ke cewa wa ma kunta tatalu min qabl min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilun Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafin amma wahayin alqur'ani tsawon zamani kai daga dan shekara daya hakka kai shekaru 40 kana zamni ai ba radda aka aihi annan muhammad ba da ya wayo ma ya fara magana dan shekara bakwai takwas kawai aka ji shi da karatun alkurani a sai da ya zamana shekaru arba'in ka ku shekaru arba'in ba kaɗan ba ne yana tare da mutane kuma a wannan garin yake cikin waɗannan mutanen yake tare da su yake wannan zaman da kai baka taɓa karatu a wurin wani ba baka taba koyon rubutu a wurin kai baka ma je ba inda ake koyon karatu ko koyon rubutu inda kake ba a karatu ba a rubutu lokacin kasashen larabawa su ne kasashe koma baya a tarihin duniya su ne kasashe na shahilai su ne kasashe na gidadawa su ne kasashe na banza kasashe wanda tattalin arzikinsu ya ja baya ba su ma magana tattalin arziki ba magana ci gaba ba wayewa abinda suka sa a gaba abu birak ne daga farauta sai hada na dabanci sai bin mata sai shan giya iya abinda kasashen laraba suke duk tsohon mutum bai wuce bai sha giya ta tambe ne yana shirman shi ya yi sujada ga gunki in ya ga wanda ya karhi ya kame shi ya kwace mishi dukiya ko mun tsoho in ka ga tsoho dan hashi ne mashayi ne tsohon madinaci ne wannan ya haɗa wannan wannan ya haɗa wannan wannan ya bige wannan wannan ya kashe wannan haka suka rayuwa da haka ba magana wani technology ba magana wani civilization ba magana wani wane ya waye ba magana wani gyara birane ba magana wani gwamnati ingantatta a a gwamnati kawai wanda ya yi ƙarfi shine gwamnati yau ma in wannan ya yi ƙarfi shine gwamnati zaman daba ne ake ba karatu to cikin waɗannan mutanen don Allah ya gwada ma duniya shi yake abin da ya ga dama ƙasashe da suka ci gaba da ilimi suka yi nisa wajen ilimi da kimiyya da fasaha da kaza da kaza da masana'antu da sojoji da makamai da komai irin su wannan rum irin su farisa sun yi nisa sosai ba a kaman ka kwatanta Niger ne da Amerika an tsere musu nesa ban ma gane misalin Nijar da Amerika in ka zo Nijar ka samu ne Ingilishi ka samu ne ya iya rubutu su a can ba wanda yake jin wani yare ba mai iya rubutu komi kakkam jahilai to manzo Allah nan ya taso kaga bai iya ba karatu bai iya ba rubutu shi yasa ke cewa ma kun tattalu min qablihi min kitabin kafin min qablihi kafin alquranin wa ma kun tattalu min kitabin baka taba karanta wani littafi ba wala takhutuhu bi yaminika kun baka rubuta wannan littafin da hannunka baka taba koyar rubutu ba a ce maka ga yadda ake rubutu ko na boko ko na na larabci ko na shinuwanci ko na jamusanci in ma wani irin rubutu ne ba rubutun da taba koya haka ya tafi cikin wannan mutanen wani ma bai sani ba wani ma bai sani ba wani ma bai sani ba sai Allah ya mushi wannan wahayin sai ya zamanto duniyar da ta ci gaba suka yi ilimi ya fi ƙarfinsu shi ya sanya lokacin da wato masu ilimin wannan bincike nan da shekaru 100 suka yi wani cikakken bincike wasu ƙwararrun furofesoshi manya a duniya sai suka gano ita wannan duniyar da a haɗa take da sammai da kasai haka suke kamar ka tsora kai kai kusa waiwai a rabke wuri ɗaya amma sun jima a haka daga baya sai aka raba su wannan ilimi ya samu nan baya da shekara ɗari aka yi ta ganin kuma ya zamanto shi wannan ilimin ko wannan binciken reality ne wani ilimi ne wani bincike ne wanda an tabbatar ba shakka ba ake haka ne da sama da ƙasa a haɗa suke ba maganar ruwa ba maganar rana ba a yin shirka ba a komi da Allah ya raba su ne ya kai sama can sama ya bar ƙasa a inda take aka fara yin ruwa aka samu hasken rana aka samu taurari aka samu shirka wanda masu bincike sun yi bincike sun gano haka suna ta tinkaho da wannan abin sai waɗannan manyan masu binciken sai suka karanta aya alƙur'ani inda ubangiji ke cewa awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa khataqnahuma
sannan waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy Afala.
yu'minun Allah yake cewa awalam yara alladhina kafaru shin kafirai ba sa yin dubi su gani ko su yi ilimi su fahimta ko su lura su gani anna samawati wal arda da wasammai da kasai kana ta sun kasance da sama da kasai ratakan a hada wuri daya fafataqanahuma Allah ya raba su daga baya wannan shekaru 100 sai gano wannan aya shekara 1400 kenan a lokacin sun gano an gane an rigaye su da gane da shekara 1300 he suka ce to wanda ya faɗi wannan abin a wancan wurin da muka binciki tarihinsu ga yadda suke kuma aka samu mai irin wannan ilimin bayyuwa a ce wannan mutuma ba wahayi ba ne aka mushi galibin waɗannan masu binciken su suka rika musulunta saboda sun san a duniyar dama a duniyar masu ilimi ma ba a binciko wannan ba su ne su na fari kuma ya za a yi wani mutum wani shi ba ma ɗan bokon ba ne kuma ya binciko Allah ke ta wannan waje an nami da ma'i kulle shay'in hayy ko muka sanya kowane abu ya zamanto da ruwa zai rayu ashe da ba a ruwa daga bayan an raba sama da ƙasa aka yi ruwa kamar yadda Allah ke cewa tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira
wa huwa alladhi ja'ala وهو al-layla الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا kaga Allah ke cewa albarka Allah ta yi yawa ja'ala fis sama'i buruja wanda da ya sama ya kai ta inda take sai ya sanya mata burujan hanyoyi na rana hanyoyi na taurari hanyoyi na wata hanyoyi na wuce watar wani hanyoyi kaza hanyoyi kaza ya tsatsara ta arziki waje alafiha sirajan wa qamaran munira ya sanya wata hutula mai tsananin haske da kuma wata mai haske wanda haske ke dauke da sanyi wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan kuma shi ya sanya dare da rana wannan yana mayema wannan wannan yana kafin ai haka dabar daren bar rana me ya sanya haka liman arada an yadhakkara dan duk wanda yake da nihin ya wa'azi ga wurin ga abun wa'azi nan aw arada shukura ko kuma ya sanya godewa ni'imar Allah ga dama ta samu in baka samu ba dare ka samu rana inda rana baka da dama da dare kana da dama inda dare baka da dama da rana kana da dama an baka awoyin da zaka gode ma ni'imar ubangijinka ashe kaga yin wannan abin he zaman to menene ayoyi ne daga ayoyin Allah da haka Allah ke cewa la takhutuhu bi yaminim idan lartabar mubtilu da ka iya rubutu da kana rubutu da hannunka da kana karatu kafin alkur'ani almubtiluna mabannata lartaba da sun raka shakka domin sun ga annabin da za a aiko na ƙarshe nabiyul ummi ne in an ce ummi wanda bai koyi rubutu ba bai koyi karatu ba to kaka wani wanda ya iya rubutu ya iya karatu zai zo ya ce shi annabi ne ya rika cewa ba gaskiya bane to amma sai ya zo mafi daidai da yanda suka sani yanzu in kai jayayya kawai jayayya daga gare ka ne in ka kawo ta gardama kai ta shafa kai ka kawo ta shi yasa Allah ke cewa idan lartabal sai Allah ke cewa mi bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wama yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun Allah ke cewa bal huwa ayatun bayyinatun shi wannan alqur'anin da kake gani shi ayatun wasu ayoyi ne bayyanatun bayyanannu ai wabihatun fid dalalati alal haqi wanda hili suke wanda suke yin nuni akan gaskiya game da me a wannan amiran wani hayan amran wani hayan wajen umarninsu ko abinda suka hana hili ne khairan wana wa khabaran haka kuma wato labarin da yazo za ga na gaskiya ne ya hafizuhul ulama'a Allah ya hore alqur'ani malamai suna hardace su a kwakwalwarsu ko a zuciyarsu babu littafin da ake iya hardacewa wanda ya kai yawan ayoyin alqur'ani ko ya kai yawan sha'in alqur'ani kai ko jaridan ne sahel baka iya hardace duk bokon da kai baka iya baka iya baka babu wanda anan babu wanda hardace lababi boda duk da magana baka samu wanda harce labari guda in ko ya rubuta labari sai an ga wani wuri ya saba mushi da hotuttukan da wasan kwaikwayon da ƙaryar da gaske duka har da ce wallahi baka isa ba babu mai maharcin labari guda amma sai ga an har da ce alqur'ani ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma cikin kiradan waɗanda Allah ya hore musu ilimi kaga sai Allah ya ambaci har da alqur'ani da cewa ilimi utul ilma shi yasa Allah ke cewa wala qad yassarna alqur'ana wala qad yassarna alqur'ana lidhikr Fa hal min- hal min muddakir wa hakika in ji Allah ce mun sauƙaƙe alqur'ani a har da ce shi dan ayi wa'azi duk haffa furoma bi har da ce ba zai yi. haffa furoma duk wanda yake garin nan kiristocin garin nan ban mai shahi bakwai a kan shi duk ƙarya ce take ban mai shahi bakwai a kan shi da haka ba kaji bai na tilawar littafin shi shahi biyu mu sai ka ji an kwana yau ma sai ka an kwana na tilawar alkurani da magana ko ba yi alazibi ka za ka ji ana yi tilawa ba mu kai hede kai tilawar waka yesu ka zo da kanka ka to in ya zo mi noma zai ma sakaran banza wanda ba ba duk jahilai ne ba su san komai ba ba su iya komai ba ba abin da suka sani ba abin da suka iya kuma duk wani dan boko kana professor kana doctor a wannan kai daga ganin mai har da alkur'ani ka san doctor ne ya yi ka zama doctor kai ho turanci ne kai turancin nan yare ne irin yadda hausa take yare irin yadda hillanci yake yare irin yadda larabci yake yare ka koyi yaren idan da za a ka wannan yayi franco arab ya je lise wannan yayi yayi traditional ya je lise a hada su wannan yana da baka ekiri wannan yana da baka ekiri to kai mi ka karanta na karanta geography na karanta wannan nuclear physics na karanta mathematics na karanta kaza na karanta kaza to kai da kai franco arab ni ma na karanta wannan na samu banfursan a ingilishi na samu wannan dizinau a faran na samu kaza a wannan a physics na samu a wannan a chemistry to kuma ya samu a nahawu ya samu a fiqhu ya samu alqurani kai yanzu an kai ka tashar tsayawa ka ka tsaya kana kallo wancan ya hada bi kai da daya barun gora komin girman shi sunan shi mi bangare da haka bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril alladhina utul ilm sai ce wa ma yajhadu ayatin وما ayatina يجحد بآياتنا إلا الظالمون babu mai tsayawa ya rinka jayayya da ayoyinmu illa zalimuna sai mutane azzalimai shi annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin siffar shi da Allah ya bayyana ko ya faɗa a cikin attaura a cikin injila kuma ya bamu wan- labarin wannan siffa a cikin alkur'ani shi mutum ne wanda bai iya ba rubutu bai iya ba karatu kar ka ɗauka daga bayan da aka mai wahayi ya iya rubutawa bai iya ba bai rubutawa manzan Allah bai ɗaukan alƙalami da hannun shi ya yi rubutu kamar siɗira goma bai taɓa bai kawai inda za ka ganewa ma bai da aka zo sulhun hudaybiya sakatare gare shi waye sakataren shi ali bin abi talib duk ƙur'anin da aka yi wahayi suwaye sakatarori ba shi yake rubuta shi ba wahayin ake mushi in ya hardace shi sai ya gaya musu su za su kattaba su rubuta da su suka yi rubutu sakatarori gare shi shi yasa shi ya fara yin tsarin sakatare mai rubuta maka abu inda manzon Allah ya rike alƙalami ‘yan wuraren ba su wuce a ƙalga ba nan da aka zo sulhu ana gardamai muhammadu bin abdullahi za a sa ko muhammadu rasulullah za a sa ya ce a'a shi ali ya ce ni ya sa- shi ya sa muhammadu rasulullah suka ce su kuma su inda sun yarda rasulullah da ba an gyara ya da sa muhammadu bin abdullahi manzon Allah ya ce kayo ni in goge ya goge da kanshi aka gwada mashi wurin hede ce ina ne ma wurin tunda ba aiki shi bane wannan kuma ita ce mu'ujizar annabtai shi yasa Allah yake cewa a cikin alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili yamuruhum bil ma'rufi wa yanahahum 'anil munkari haka Allah ya faɗa bai taba rubutu ba shi ya sanya ƙur'anin nan da kake gaina hannunmu ba rubutun manzan Allah bane ba rubutun Allah bane rubutun zababbin da Allah ya ya zabe su ne ya sa su suka zama almajiran annabi Muhammad wanda su babban makaranta suka yi wurin babba suka koya wurin mai daraja suka koya duk yadda ka koyo a wurin wani baka kai su ba su suka rubuta idan su ne amana su ne amintattu su ne yardaddun annabi muhammad duk wanda annabi muhammad yarda shi allah yarda shi duk wanda annabi muhammad yarda shi in ka kai baka yarda da shi to kai allah bai yarda da kai dan makiyin makiyinka miye dinka ne a'a makiyin makiyinka ba ka gano ba hausai makiyin makiyinka me kake da shi masoyinka ne masoyin makiyinka ya kuke to wannan yana san annabi muhammadu wani ya zo bai san wanda yake san annabi muhammadu ai ba ya ce ba annabin ne ban nusu kai tsaye makiyin annabi muhammadu ne to wanda yake kin annabi muhammadu kai tsaye makiyin allah ne shi yasa duk wanda bai san sahabbai duk wanda ya rena sahabbai duk wanda ya ƙi sahabbai duk wanda ya ƙaryata sahabbai i- sunan shi kafiri ingantaccen kafiri ba wai wani ƙaramin kafiri ba. Allah ta yi Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashudda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا simahum سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم.
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع خرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجب الذراء ليغيظ بهم الكفار nan nake zo li yugida bihimul kufara kawai Allah ya tanadi sahabbai ne dan su bata ma kafiri rai ba wanda yake jin haushin sahabbai sai tacaccen kafiri wannan hasarar ba wai anan da magaran muka yi ta ba imamu malik shugaban mazhabar malikiya yace in kana jin haushin sahabbai originan kafiri ne kai mara gami dan wuta cikakke mai digirin shiga wuta wanda in ya shiga ya je dindindin dan saboda makiyin Allah ne kai Allah ya zaɓi bayi sun yi hidima ga annabi shi sun yi hidima ga littafin Allah sun yi hidima ga addinin Allah sun kai addinin Allah inda bai kai ba sun sa ka musulunta ka zo kana shakiyanci kana rusa abin da ka yi kuma ka gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa musulunci yana da ƙohohi ƙyaure fin- wannan eh, me- gambu in ji sakwatawa mai ƙaihi guda biyu duk yadda aka ɓalle su mu fitina in ta shigo musulunci ba za a ƙara zamna lahiya ba in ko suna nan to babu wani shaki da ya isa ya sa musiba a musulunci su ne kyauran da suka hana musiba ta shigo musulunci daga cikinsu akwai sayin na umar akwai sayin na usmanu bin affan domin dillar da tillar da aka kashe umar ba a ƙara ba samun duniyar musulmi ta da lahiya ƙarin ma musiba daga aka kashe usman shi kenan daga ran nan ba a ƙara ba zama lahiya suwa suka kashe usman mutanen iraki wanda suke ɗauke da aƙidar iraniyawa majusawa wa ya kashe sayin na umar mutumin iran a ba lu'ulu'ul majusi ɗan ƙasar iran wanda yau ma ƙabarin shi yana ƙasar iran ‘yan shi'a sun ce waliyi ne ya ma musulunci aikin da ko annaba ba su mushi bai musulunci ba irin wani aikin me aikin da ya kashe sai na umar da haka kaga wannan kai tsaye kafirai ne to wannan da suka sha kafirci wannan da suka sha shi dam ɗan ragowa horo-horon da suka yi aka zuba ruwa sai suka meƙa ma ‘yan tatsi suka ce kuma ku ɗan kisa haban nan kaɗan dan daure ka sha shi dan tarki ne na namu na da magana shi daurayen ne sha ba wai shi wannan bane kawai haukan shi ne da rishin hankalin shi da tsabar rishin sanin alkur'ani da kuma rishin sa'a ya karanta alkur'anin ba sa'a ga ba albarka ga kaza ga kaza he kawai ya tafi shi bai shi bai kai ba cikin yan shi'a shi bai tsaya ba cikin musulmi yana rarage he wata ran ya ji alkur'anin wata ran ya fasara alkur'ani da ra'ayin shi wata ran kaga he zamanto shi ma dai kawai yana bin hanyar jahannama da gangan Allah samu gani.
وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه lokaci ba ya قل إنما الآيات عند الله وما أنا من وما أنا نذير مبين wa qalu kafirai suke cewa sauran mu mun kiwo kafirai suke cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbih dammi shi annabi muhammadu ba a sabkar mishi aya mu'jiza daga wurin ubangijin shi Allah ba kulka ce musu innamal ayatu kawai ita aya mu'jiza inda Allahi a wurin Allah take mallaka shi ce wama ana ni ban kasance ba mai zuwa muku da aya dan kashin kaina ba wani bane mai matsayi na daban illa ga matsayina ana ni dinnan nazirun mai gargadi ne mubinin bayyanannen gargadi iya abin da nake iya yi in yi gargadin da Allah ya ce in yi in yi bisharar da Allah ya ce in yi ba ni bane zan zo da aya ba ni bane zan muku azaba ba ni bane zan musuluntar da ku in na ga dama a'a bayanin ne nawa ku karba wannan Allah ne ya ga dama in ya ga dama ku karba in bai gaba dama ba za ku karba ba wannan aya idan Allah kai mu cikin masu rayuwa rana ta yau za mu sake tashi daga kanta a nan ya kamata mu dakata muna mutawassali da sunayen Allah da siffofin shi Allah ya sama wannan kasa ta mu Nijar albarka an yi zaɓe ubangiji Allah ya ba mu shugabanni na kwarai Allah ba shugabannin da mu muke so ba Allah shugabannin da kai kayar da kasan suna da alheri dan mu mu san gaibi ba ba mu san menene hakikanin abin da za a yi nan gaba kai ka san alkhairi kai ka san gaibi kai ka san gaibi kai ka san na kirki bayan ka ne wanda ka za ka dora mana ka roƙo ne muke yi mana mutumin kirki in ma ba mutumin kirkin ba ne ka maida shi mutumin kirki ka tausaya mana ka sa kasan mu ta zamna lafiya rigingimu da fitintunu kar Allah ya ba su damar zama a wannan ƙasa ta duk wanda zai zama shugabanmu ubangiji Allah ka kame hannun shi daga cutanmu ka kame hannun shi daga s- sa wasu miyagun ayyuka wani bambancin kabila ko wani rishin adalci ko wani canjin wani abu da za a yi Allah kada ka bar shi shigo Nijar Allah ka hana masu yi shi abinda aka yi na da ya isa cewa a ɗauki haƙƙin wani a ba wani a tauye wasu Allah ka dakatar da wannan abin ka sanya ƙasar nan ta zamna lafiya kowa a bashi haƙƙin shi a yi adalci ya ubangiji Allah masu neman kawo cikas masu neman ai fitina Allah ka sani ba wani ba wani dalili ba gare su illa su ne fitinannu su ne azzalumai su suka cuci jama'a kuma dan su ci gaba da cutar jama'a ne suke ta buƙatar zuga jama'a a wannan rigima Allah kada ka ba su sa'a kada ka bar mutane su goyi bayan su ya Allah ka sanya musulmi su gane al'umma ta gane ta zamna lafiya Amin.
subhanakallahum bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik Allah shi kai kowa lafiya gidansa malam akira sallallahu